بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan karatuttuka masu albarka karatuttukan da muke bayani akan ma'anonin da littafin riyadu salihin ya kunsa idan ba manta ba a darasin da suka gabata muna cikin magana akan babin da yake magana akan girmama mutanen kirki da kuma basu haƙƙinsu da kuma girmama malamai da bayyana martabarsu muna cikin bayani ne sai lokaci halinsa inda insha Allah ta'ala za mu tashi daga hadisin abdullahi dan abbas bayan mun gama hadisin na na'isha wanda take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa ku ajiye shi a matsayinsa tare da cewa mun yi bayani cewa wancan hadisin na an umarce mu mu ajiye kowa a matsayinsa hadisi ne da malaman hadisi suka yi sabani wajen inganta shi wasu sun raunana hadisin kamar kuma hakim a cikin ma'rifat ulumul hadis ya inganta shi قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال an karɓo daga abdullahi dan abbas allah yarda da shi yana cewa قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس uyayna bin hisin ya gabato sai ya sauka a wajen ɗan ɗan uwansa alhuru bin qais
وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه ya kasance yana daga cikin mutanen da umar radiyallahu anhu ya kusanto da su
وكان الفقراء وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا sayyidina umar ya kasance makaranta su ne waɗanda suke zama a majalisinsa yaransu da manyansu
فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه uyaina ya ce da ɗan ɗan uwansa ya kai ɗan ɗan uwana tunda kana da martaba kana da daraja a wajen wannan sarkin ka neman min izini mana na shiga wajen shi don na haɗu da shi
فاستأذن له فأذن له عمر رضي الله عنه
sai ya neman masa izini sai umar radiyallahu anhu ya masa izini
فلما دخل قال هي يا ابن الخطاب
lokacin da ya shiga wajen a umar bin khattab sai ce kai ya ɗan khattab فوالله ما توقينا الجزل wallahi baka cika yi mana kyauta ba shine matsala ولا تحكم فينا بالعدل gashi kuma baka adalci in za ka yi hukunci فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به umar ɗan khattab ya fushi har ya so ya yi masa abin da ba zai ga- ƙara yi ba ma'ana abin da zai gane kuskurensa
فقال له الحر يا أمير المؤمنين sai horo ya ce ya kai sarkin muminai إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم sai ya ce Allah madaukakin sarki ya ce da annabinsa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ka dinga yin afuwa ka dinga kyakkyawa ka dinga umarni da kyakkyawa sannan kuma ka kautar da kai daga jahilai وإن هذا من الجاهلين kuma tabbas wanda yana daga cikin jahilai والله ما جاوزها عمر رضي الله عنه حين تلاها عليه yace na rantse da Allah ana karanta wa Umar wannan ayar bai ƙetare ta ba وكان وقافا عند كتاب الله تعالى kuma dama ya kasance yana tsayuwa ma'ana yana ƙoƙari wajen yin abin da ya zo a littafin Allah رواه البخاري Bukhari ne ya rawaito
وعن أبي سعيد سمرة بن جندب رضي الله عنه قال an karbo daga Abu Sa'id Samura dan Jindub Allah ya yarda da shi ya ce
لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما na kasance a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ina yawo
فكنت أحفظ عنه فما يمنعني من القول إلا أنها هنا رجالا إلا أنها هنا رجالا هم أسن مني na kasance ina haddace abin da ya faɗa babu abin da yake hana ni magana sai dai saboda akwai mutanen da suka fi ni shekaru a gurin متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أنس رضي الله عنه قال an karɓo daga anas Allah ya yarda da shi ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce
ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه babu wani saurayi wanda zai girmama wani dattijo saboda shekarunsa face shi ma sai Allah madaukakin sarki ya hukunta masa wanda zai girmama shi a lokacin da ya kai waɗancan shekarun
رواه الترمذي وقال غريب Tirmidhi ne ya rawaito amma ya ce hadisi ne garib
باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة babin da yake bayani akan ziyarar mutanen kirki da zama da su da abokantakarsu da kuma soyayya gare su sannan da ma neman ziyartar su da yi musu addu'a mana da neman cewa su yi wa mutum addu'a da kuma babin da yake bayani akan ziyartar gurare masu fifiko
قال الله تعالى Allah yana cewa
وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا Allah madaukakin sarki yana cewa ka ambata lokacin da annabin Musa yake cewa da saurayin da yake tafiya tare da shi a ba zan gushe ina tafiya ba har sai na kai mahaɗar kogi guda biyu ko kuma in ɗau zamani mai tsawo ina tafiya
فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا
yake cewa lokacin da suka kai a mahaɗar kogin nan guda biyu kawai sai suka manta kifinsu kifin da suka yi guziri da su shi kuma kifin kawai sai ya silale ya shiga kogi
فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا lokacin da suka ƙetare sai ya ce da wannan saurayin da suke tare ka kawo mana abincinmu mana na rana tabbas mun haɗu da wahala a cikin tafiyar nan tamu
قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا ya ce ai lokacin da muka ɗan tsaya a daidai dutsen nan na manta kifin kuma ba abin da ya mantar da ni sai shi ɗan shi kuma kifin ya riga ya silale ya shiga cikin kogi wannan tabbas abin mamaki ne ana da musa ya yi mamaki kamar yadda wasu malaman suka faɗa
قال ذلك ما كنا نبغ
Sai Musa ya ce, ai dama wannan abin da muke nema kenan saboda an yi musu bayanin cewa daidai inda za su samu wannan bawan managarci shine daidai inda suka rasa kifinsu.
فارتدا على آثارهما قصصا Kawai sai suka juya baya suka koma suna tafiya har suka koma inda aka rasa wannan kifin.
فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما Sai suka samu wani bawa daga cikin bayanmu wanda muka ba shi rahama daga wajenmu ko muka sanar da shi wani ilimi.
قال له موسى هل أتبعك على قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا Annabi Musa ya ce zan iya binka don ka koyar da ni daga cikin shiriyar da aka koya maka?
وقال تعالى Allah yana cewa واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه kuma ka haƙurƙurtar da kanka wajen zama tare da waɗanda suke kiran Ubangijinsu safa da maraice suna neman yardar Ubangiji.
وعن أنس رضي الله عنه قال An karɓo daga Anas Allah ya yarda da shi yana cewa قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم abu bakar ya ce da umar allah ya ƙara yarda a gare shi bayan nan sallallahu alaihi wasallam ya rasu
انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها mu je mana wajen ummu aiman tare da kai ne ziyarce ta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ziyartar ta فلما انتهيا إليها بكت lokacin da suka je wajenta sai ta fara rusa kuka فقال لها ما يبكيك sai suka ce mata me yake sa ki kuka أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم baki san cewa abin da yake wajen Allah ya fi alkhairi ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam فقالت إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسوله صلى الله عليه وسلم ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء ta ce aini ba wai ina yin kuka ba ne saboda cewa abin da yake wajen Allah bai fi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ina kuka ne saboda wahayi ya riga ya yanke daga sama فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها
wannan yasa sai ta sa su suma kuka don haka sai suka eh, ci gaba da yin kuka tare رواه مسلم muslim ne ya rawaito
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karbo daga abu huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce
أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى
wani mutum ya ziyarci dan uwansa a wata alƙarya
فأرسل الله تعالى على مدرجته ملكا sai Allah maɗaukaki sarki ya ajiye wani mala'ika a kan hanyarsa فلما أتى عليه قال أين تريد lokacin da ya zo inda mala'ikan yake sai mala'ikan ya tambaye shi ina za ka
قال أريد أخا لي في هذه القرية sai ce ina son na haɗu da wani ɗan uwana ne a wannan alƙarya
قال هل لك عليه من نعمة تربها عليه sai ce shin kana da wata ni'ima da kake nema ne a wajensa ko kake rainanta a wajen shi قال لا sai ce a'a غير أني أحببته في الله تعالى ya ce kawai soyayya ce ta tsakani da Allah a tsakaninmu
قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه sai ce to ina maka bishara cewa ni manzo ne daga Allah na zo in baka labari cewa Allah ya so ka kamar yadda ka so shi saboda shi
رواه مسلم muslim ne ya rawaito ma وعنه رضي الله عنه قال an karɓo daga abu huraira Allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce
من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناديان طبت وطاب ممشاك duk wanda ya je gaida mara lafiya ko ya ziyarci wani ɗan uwansa saboda Allah to masu kira guda biyu za su kira shi su ce ka daɗaɗa kuma tafiyar kama ta daɗaɗa وتبو- وتبوأت من الجنة منزلا kuma ka samu gurin zama a aljanna رواه الترمذي وقال حديث حسن turmuzi ne ya rawaito kuma ya ce hadisi ne mai kyau
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه an karɓo daga abu musa al'ashari Allah ya yarda da shi
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير misalin abokin zama wanda yake managarci da kuma abokin zama mutumin banza kamar misalin mai ɗaukar turare ne da kuma mai busa abin ƙira mana shi mutumin kirki yana kama da wanda yake siyar da turaren almiski shi kuma mutumin banza yana kama da wanda yake yin kira mana yake rura wata kira
فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة mai sai da turare baya fita daga ɗayan abubuwa guda uku ko dai in ka haɗu da shi ya baka turaren ko ya siyar maka ko kuma ka ji kanshi
ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة shi kuma wanda yake rura wuta ko ya ƙona maka kaya ko kuma ka ji a iska mai rashin daɗi daga wajen shi ma'ana ka ji wayi na gawayi daga wajen shi متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
an karɓo daga abu huraira allah yarda da shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce
تنكح المرأة لأربع ana auren mace don abubuwa guda huɗu لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها saboda dukiyarta saboda dangantakarta saboda kyawunta saboda addininta فاظفر, فاظفر بذات الدين تربت يداك ka yi ƙoƙari ka rabauta da ma'abociya addini in ba ka rabauta da ma'abociya addini ba to hannunka zai haɗu da ƙasa ma'ana kamar dai za ka haɗu da wata asara متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari ne akan abubuwa guda hudu waɗanda ake auren mace saboda su amma umarnin ya zo ne akan na ƙarshe kawai wato addini
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال an karɓo daga abdullahi ɗan abbas allah ya yarda da su ya ce قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da jibrilu
ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا me yasa ba za ka ziyarce mu sama da yadda muke ganin ka ba فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك sai wannan ayar ta sauka wacce take cewa ai ba ma sauka sai da umarnin ubangijinka abin da yake gaba gare mu da abin da yake bayan mu da abin da yake tsakanin haka duka yana wajen Allah
رواه البخاري Bukhari ne ya rawaito
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga Abu Sa'id al-Khudri daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce
لا تصاحب إلا مؤمنا kada ka yi abota da kowa sai mumini ولا يأكل طعامك إلا تقي kada ka bari wani ya ci abo- abincinka in dai ba mai tsoron Allah ba ne رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به Abu Dawud da Tirmidhi ne suka rawaito da sanadin da babu yake
وعن أبي هريرة رضي الله عنه an karɓo daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi أن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah tsira da aminci Allah suka bata gare shi ya ce الرجل على دين خليله mutum yana kan addinin abokinsa فلينظر أحدكم من يخالل ya kamata mutum ya lura da wa yake abota
رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح وقال الترمذي حديث حسن Abu Dawud da Tirmidhi ne suka rawaito da sanadi ingantacce kuma Tirmidhi ya ce hadisi ne mai kyau
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه
an karɓo daga Abu Musa al-Ashari Allah ya yarda da shi أن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce المرء مع من أحب mutum yana tare da wanda yake so متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وفي رواية قال a wata ruwayar kuma ya ce قيل للنبي صلى الله عليه وسلم
an ce da Annabi sallallahu alaihi wa sallam الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم mutum yana son mutane kuma bai haɗu da su ba قال المرء مع من أحب sai ce mutum yana tare da wanda yake so
وعن أنس رضي الله عنه an karɓo daga Anas Allah ya yarda da shi
أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة wani balaraban ƙauye ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam yaushe ne tashin alkiyama قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce masa to ni kata na zan mata قال حب الله ورسوله sai ya ce to ba ni da wani abu da ya wuce san Allah da manzansa قال أنت مع من أحببت sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tabbas kana tare da abin da kake so متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وفي رواية لهما a wata ruwaya ta Bukhari da Muslim ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله ban tara zan mata azumi ko sallah ko sadaka mai yawa ba amma dai ina son Allah da manzansa
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال an karɓo daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya yarda da shi yana cewa جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال wani mutum ya zo wajen Annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gari sai ya ce يا رسول الله ya manzan Allah كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم me za ka ce game da mutumin da yake son mutane amma bai haɗu da su ba فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa mutum yana tare da waɗanda yake so متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga Abu Huraira daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa الناس معادن كمعادن الذهب والفضة mutane ma'adanai ne kamar ma'adanan zahabu wal fidda ma'ana wani ya fi wani
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا waɗanda suka waɗanda suka samu ilimi daga cikinsu to za ka samu cewa zaɓaɓɓunsu a jahiliya su ne zaɓaɓɓunsu a musulunci
والأرواح جنود مجندة
rayuka rundunoni ne abur- a ababen rundunantarwa
فما تعارف منها ائتلف duk waɗanda jininsu ya haɗu sai kaga sun samu haɗin kai وما تناكر منها اختلف duk waɗanda jininsu bai haɗu ba sai kaga sun samu saɓani
رواه مسلم musulun ne ya rawaito
وعن أسير بن عم وعن أسير بن أمر ويقال ابن جابر رضي الله عنه قال an karɓo daga usair allah ya yarda da shi yana cewa
كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم umar ɗan khattab allah ya yarda da shi ya kasance idan mataimaka waɗanda suke taimakawa musulmai wajen yaƙi daga mutanen yaman suka zo yakan tambaye su أفيكم أويس بن عامر yakan ce musu a cikinku akwai uwaisu bin amir حتى أتى على أويس رضي الله عنه yana cikin wannan tambayar har ya zo kan uwais ɗin allah ya yarda da shi فقال أنت أويس بن عامر sai ya ce kai ne uwaisu ɗan amir قال نعم sai ya ce "Eh, ni ne قال من مراد ثم من قرن ya ce daga murad sannan kuma daga karan قال نعم sai ya ce na'am قال فكان بك برص فبرأت فبرأت منه إلا موضع درهم ya ce kai ne ka taɓa yin cuta albaras kuma yanzu ka riga ka warke in ban da wani guri wanda yake bai wuce girman dirhami ba قال نعم sai ya ce eh ni ne قال لك والدة kana da uwa قال نعم ya ce eh قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره
yake cewa na ji manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa akwai Uwais bin Amir zai zo muku tare da mataimaka musulmai daga Yaman West ɗin zai fito daga Murad sannan kuma daga Qaran yana da wani albaras wanda ya samu waraka daga shi in ban da wani guri wanda bai wuce jirani ba yana da wata uwa wacce yake mata biyayya inda zai rantsi cewa Allah sai ya yi abu to Allah zai yi abin saboda ya kubutar da rantsuwarsa.
فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فاستغفر لي فاستغفر له yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu in ka samu damar da zai nema maka gafara to kai hakan yake cewa dan haka ya kai uwais ka nema min gafara sai uwais ya nema masa gafara
فقال له عمر أين تريد sai umar ya ce masa ina za ka je yanzu قال الكوفة ya ce ina so na je kufa ne قال ألا أكتب لك إلى عاملها ya ce bana rubuta ma wasiƙa zuwa ga mai aiki a can ba
قال أكون في غبراء قال أكون في غبراء الناس أحب إلي ya ce ai abin da na fi bukata shine in kasance a cikin talakawa in rayu kamar yadda ragowar mutane suke rayuwa
فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس فقال تركته رف البيت قليل المتاع
yake cewa lokacin da shekara ta zagayo akwai wani babban mutum daga cikin mutanen yaman da ya zo hajji sai ya haɗu da umar sai umar ya tambaye shi game da uwais sai uwais yake cewa na bashi tufansa ba ta da kyau kuma bai ma da kayan more rayuwa
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد من أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل
Na'am. A yake cewa na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa West zai zo muku daga a- West zai zo muku daga Yaman a, kuma shi wannan West din yana da wata cuta ta albaras wacce ya warke daga wannan cutar ta albaras in ban da wani dan guri wanda bai wuce girman dirhami ba wato kamar faɗin dubbar dan adam yake cewa yana da wata uwa wacce yake mata biyayya inda zai rantse Allah sai ya yi abu to Allah zai yi abin saboda ya kubutar da shi don haka in dai ka samu dama ya nema maka gafara to ka yi
فأتى أويسا فقال استغفر لي قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي قال لقيت عمر قال نعم فاستغفر له ففطن له الناس فانطلق على وجهه
yake cewa shi wannan mutumin bayan sayyidina Umar ya ba shi labarin wannan hadisin sai ya je wajen Uwais yake cewa da shi ya nema masa gafara sai Uwais yake cewa da shi ai kai ne ka dawo daga tafiya ta aikin alkhairi kwanan nan saboda haka kai ya kamata ka nema min gafara sannan sai Uwais ya tambaye shi ka haɗu da Umar ne sai ya ce eh sai ya nema masa gafara lokacin da uwais alkarni ya ga cewa ah, mutane sun gane shi sai ya kokari ya ɓoye yadda ba za a dinga ganinsa ba
رواه مسلم musulun ne ya rawaito وفي رواية لمسلم أيضا عن أسير بن جابر رضي الله عنه a wata ruwayar ta musulun daga usair allah ya yarda da shi
أن أهل الكوفة ق- و- أن أهل الكوفة وفدوا على عمر رضي الله عنه
a wata ruwayar ta musulun usair allah ya yarda da shi yake cewa mutanen kufa sun zo wajen umar allah ya yarda da shi وفيهم رجل ممن كان يفخر بأويس a cikin su akwai wani mutum da yake izgili ga Uwais.
فقال عمر هل ها هنا أحد من القرنيين Sai Umar yake cewa a cikin ku akwai wani daga cikin karaniyun فجاء ذلك الرجل فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال sai wannan mutumin yake ya zo sai Sayyidina Umar yake cewa manzo Allah kira da amincin Allah subhanahu wata'ala ya ƙara tabbata a gare shi yana cewa
إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس لا يدع باليمن غير أم له قد كان به بياض فدعا الله فأذهبه إلا موضع الدينار أو الدرهم فمن لقيه منكم فليستغفر لكم manzo Allah kira da amince Allah tabbata a gare shi yana cewa tabbas akwai wani mutum da zai zo muku daga Yaman sunansa Uwais ba shi da kowa a Yaman banda wata babar shi da yana da cuta albaras ya roki Allah ya tafiyar da wannan cutar sai wani guri da bai wuce girman dinara ko kuma dirhami ba duk wanda ya haɗu da shi daga cikin ku to ya nema masa gafara وفي رواية له عن عمر رضي الله عنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم a wata ruwa umar yake cewa na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya fi kowa a cikin tabi'ai shine wani mutum wanda ake ce masa uwais yana da wata uwa yana kuma da wani abu da ya ragu na cutar albaras don haka ku nemi ya nema muku gafara وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال لا تنسانا يا أخي من دعائك فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا an karɓo daga Umar radiyallahu anhu yake cewa na nemi izini a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa zan je Umara sai ya bani izini sai ya ce min ya kai dan uwana kada ka manta da mu a addu'o'inka Umar radiyallahu anhu yake cewa Annabi ya faɗa min kalmar da ta fi duniya a wajena
وفي رواية قال أشركنا يا أخي في دعائك a wata ruwaya yace ya kai dan uwana ka sa mu a cikin addu'o'inka حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح hadisi ne ingantacce wanda a Tirmidhi ya rawaito kuma yace hadisi ne mai kyau kuma ingantacce
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال an karɓo daga Abdullahi dan Umar cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين
Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana ziyartar Quba yana kan abun hawansa yana kuma tafiya sai ya yi sallah raka'a biyu a Quba متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا a wata ruwaya kuma Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana zuwa masallacin Quba duk ranar Asabar wani lokacin ya je akan abun hawa wani lokacin kuma ya je a ƙasa وكان ابن عمر يفعله shi ma Abdullahi dan Umar ya kasance yana yin haka. Masu mu saboda ƙurewar lokaci za mu dakata a nan gurin. Insha Allah ta'ala za mu ci gaba nan gaba. Kafin wani lokacin nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.